cin madina ko sun sun karo madina labari ya kai ma manzo Allah ka kuma ba ta yiwa ka ci wannan distance daga nan makka zuwa madina kusan kilomita ɗari hudu ba tare da wani ya ji labarin da kake tabbatin labarin zai zo ma daga tasowa an za ta samu labari da su sun kama hannu sai aka zama shawara ya za a yi tarban su za a yi abu ta a tarbe su ko kuma zama za a yi a garin madina kowa ya yi shi da kawai kuma wannan shi ne ra'ayin manzan Allah a zamna a garin Madina kamar yin da motsi a zamna a garin Madina kowa ne nan waɗanda mafi yawa waɗanda ba su yakin badar kuma da sun san fadar da Allah ba wanda su yakin badar kuma da yakin badar na an janna su suka ba da manzan Allah a huta a huta su kuma da fitiyawa suke ta cewa manzan Allah a zamna nan dai yara suka yi suka yi rin yayi an za ta fita ga kuma yi wannan ra'ayi fita ga rashin mu a manza da sallar da sallar na hau mun bari aka yi hudu ba aka yi sallar aka yi ma sallar kawai su gida ya sa fita yaki ya sa kayan yaki ne ya ce a wuta nan kuma suka yi suka komo baya suka ce manza da alƙiya hudu manza da azamuna to da yarda ba yake manzan Allah bai taɓa sa ba kayan yaki kuma komai zan ba sai an yanzu Allah kawo hanya da mutum dubu suka zo hudu a yanzu babu nisa daga masallacin manzan Allah da hudun kana sun kayo masallacin manzan Allah ba yanzu da suka zo wannan hudun sun zo filin ko su kuma ɗin su ma sun zo kenan mihin su madina sai kawo mahaifa inda sun zo uru tsankanin ba zai huce kilomita a ce wa in ya yi yawa a ce ke kila sun zo madina shi ne allah ce wa izu da rautar min ahalika da kogin ilmomi ne na makara da limita allah hu sami da nari yanzu ya huta ya huta zai ce dora an fada sama ne na mayaka yanzu ya zo wannan wurin daga cikin mutum zubucin mutum ɗari uku sai kuma abdullahi bin ubay bin salim da ya su so ko baban jabir bin abdullahi ke hukunci kakka ba manzon Allah ku ga kahurai sun zo kuma sai ka tafi ka bai caja mun bi ra'ayin na ba ra'ayin yara ne shi yasa ni ma da iya ta kama hanya da yi duk da duku sai ya tsora mutum nawa dubu bakwai dubu ɗari bakwai kai tsora mutum ɗari bakwai ɗari bakwai sun saba yanzu a wannan wurin an za Allah su kawo muna da dutsen kudu wanda an san babban dutse ne dutse wannan dutse kiran doki ba zai ba zai a wancan kuma kusan shi akwai wani dutsen karen yana ce mishi jaba da goma kuma hanyar ne suna ne za ka je ka hau jaba da goma ka hau wannan abin da kuma daga nan shi akwai wani da aka shi mutum saba'in ke manzo Allah da yanzu yana kallon wurin kawai sai ko ko mutum hamsin ya tura wanda suka fi su wani a yau ta hamsin a san wani su kuma suka zama ya kina yanzu wannan dutsen ya kare bayan su to ba za a kawo musu hali ba ta bayan ta bayan su kuma waɗannan abokin ba su dinga kare su ba ni yi wani a lokacin kafin da musulun da yake cewa da nan ma zo na ga wannan yadda manzo Allah zo ya ce na ce wannan ya ce yau ma mun mutum masa kuma haka saboda wanda zai ɗauki wuri mai kyau a yaki shi zai ci yaki ko da abin shi yawa kuma haka ne manzo Allah zo yanzu wasu iya kewayewa su zo ta bayan su wannan dukkan ya kare in kuma suka ce su kewaye su zo nan su biyo ta nan waɗannan hamsin kin za su je da su hamsin suna halawa kibiya kenan aƙalla in sun yi harbi guda sun kashe su ta to haka aka fara yaki Allah ke cewa wala kar sarar da kuma Allah wa da hu istafun suna hu hatta idza fashaytum tanaza'tum fi al-amr wa atiltum bi sa'ina arakum ma منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه أما من الله ولقد عفا عنه Allah yake cewa alkawarin da Allah muku za ku ci nasara a wannan yaki Allah ya tabbatar muku da shi kuma haka ne an tabbatar musu da alkawarin ga shi na hasin fara ce da waka mutum zai yadda dokin shi zai yadda takobin shi ya zabga da gudu ya tsoro sun fara jin wahala hasi da suka hilin wannan yakin manzan da ya amshe shi gabaci sai sun tsere mata suna taro su mata suna taro su suna tserewa shi wannan wahashikin ya samu ya kashe hamdu ya ce yana neman shi yana neman shi yana neman shi har ya same shi daga nisa ma ke jefa mushe ce ka ta dagowa ya saboda zafinta ana kashe shi yanzu waɗannan hamsin kin kawai su fara sauko shi ne wa asaitun ko sa'a wa manzo Allah su kuma in sai manzo Allah ya ce ko kun ga ana kashe mu kawai ne sauko sai suka fara sauko shugaban nasu yana manzo Allah ya hana ko mutane suka fara kwasa sauko ana kwasa da ni kowa na kwasan nashi kowa na kwasan nashi Khalid bin Walid ya gama waɗannan hamsin kin sai ɗan kaɗan a sama ko kuma shi yake jagorancin wanda suke saman doki kowace kewayo suka kewayo ta baya waɗanda suke saura a saman wannan dutsen ya hau ya gama da su tunan wannan abin da shin su amshe da suka amshe su ma waɗanda suka tseren su ma suka samu kurai suka dawo da suka dawo aka sa manzan Allah sakarci da safa nawa zaka ce mutum dubu uku sun sa mutum kusan ɗari bakwai saka kawai kashewa aiki ana kashewa har ya kai manzan Allah da kai shi an fasa mashi kai an karya mashi haƙori yanzu wanda zai tsare shi ma aikin nema safai suna gaban shi kowa ne ma yake harbo inda zai same shi ana yi ana yi ana yi sai da manzo Allah suka samu dama suka tsere suka hau sama wannan suka aka sami suka samu kansu gabaki dai hilin yakin kawaran sun yi sun amshi nan daga ciki sun samu na akwai wanda ya halaba ya ce wallahi na halaba na kashe kwamfani da ma ya hudu shi dani suka ce kamar shigani ya yada magana duk ka ɗauki nauyin cikin kafurai cikin musulman ma duk da wasu an kashe manzan Allah wasu daga nan ma da gudu suka tsoro musu suka zo walla an kashe manzan Allah yanzu inda suka zo matan suke ce musu to ni amfanin ku an kashe manzan Allah ko kun dawo kun ma ku koma a kashe ku inda kashe shi ana cikin haka wanda an na ji da ya tambaya wanda manzo Allah ya kashe Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf sunan shi Ubay bin Khalaf wani shi Ubay bin Khalaf a abin da aka kashe shi yakin Badar kuma shi ne mai gidan mai gidan Bilal yakin Badar da aka kashe shi yanzu wannan Ubay bin Khalaf shi ana wannan ana neman ina manzo Allah ya ce shi ya samu inda wanda Allah ya shi wannan kuma da akwai tsamkanin shi da manzo Allah tun suna makka kuma ya gamu da manzo Allah sun ce mishi kai ne aka shi yace kun yana haddada shi kai sun na kashe ka sai suka ce he manzo Allah ce ku bashi miliyan kashe shi wata ruwa suka ce a'a he da aka zo wannan hilin yakin Uhud da ya zo shi ya dinga manzan Allah ya ce kawai sai ke da yake rikin cewa la na jautu in na jauta kan tsira in zai kai Muhammad ka tsira haka ne suka ce ma manzo Allah gashi nan yana cewa in kai ka tsira shi ba tsira ba ko in shi ya tsira kai ba ka tsira ba yace ka da shi zan kashe shi ko wanda da cikin sahabban har su yi summa an za ta yi amshi abin da kin shi kamar wannan na abin da kin mashi karami an za da misalci ku bar shi yana zauwa suka ce manzo Allah ya karta mishi iya saman dinki ya karta mishi zabga da gudu ya koma da ya zo ma in fara Muhammad ka tare ni Muhammad ya kashe ni suka ce kai ba komai bane karto ne wa kadai tsaya musu ko kabila guda yawa duk wata sunan kabila ta laraba mai yawa yace ko da su ne manzo Allah musu wallahi zahin da yake fi su ma musu zama zahin suka ce ba komai bane ne sai yace wallahi na sani wannan shi zai kashe ni suka ce ne koma banka shi ne ya rasu da wannan to a yanzu sun amshi shi ne sai abu shi ya rasu yake fasu tambaya to ina ina Muhammad ne yake haka shi ina Umar ne ina Abu Bakar haka shi da shi kenan wannan gaba shi ne mun gaba sai fara kira sunan Umar kansu yana cewa sun ɗaukaka to lokacin nan manzo Allah ya amida mishi sai suka amida mishi yanzu suna jin daɗi sun ji nasara sa kama hanya kuma a koma madina hukuma manzo Allah ya sauko wanda suka ji ciwo shi ma ciwon da ya ji aka mishi magani na su aka shiga bani mutum nawa mutum saba'in aka yi rami waɗanda aka yi rami waɗanda suka waɗanda suka yi suka rasu manzala sallallahu alaihi wasallam yin sallah aka yi rabin da baki daya aka bari su manzala kuma koma madina to yana komawa garin madina wanda manzala ya kashe shi wanda ka tambaya wancan shi ne ubayi bin khalaf ubayi bin khalaf wanda manzala ya kashe shi shi ne wanda hayakin badar hayakin hudu ya zo inda manzan Allah ya ce ke cewa in manzan Allah ya tsira ubangi jin harafi ubangi haka shi kuma ce umayya bin khalaf umayya bin khalaf shi umayya bin khalaf wan wannan ne umayya bin khalaf shi kuma wannan ubayya bin khalaf shi ne manzo Allah ya ce kenan shi ne manzo Allah ka shi to yanzu sun kama hanya an koma ana jin daɗi kuma manzo Allah an yi an binne mutum saba'in kuma ya kama hanya a koma mutum yanzu an tafi ana ta kuka garin mutum mutum saba'in a cikin mutum ɗari bakwai kuma wasu ba ɗan madina ba ka an kashe mutane ana ta kuka ana kuka an kashe hamza manzo Allah ya ji zahin mutuwar tashi waye ya kashe shi ana hoki inda ana kallo wane ya kashe wane yaki wane ya kashe ana hoki aka ce ga wanda ya kashe hamza washi shi ya kashe hamza a takaice shi wannan washin shi ma daga baya musulunta da aka zuge garin makka sai ya je wannan garin ya je wannan garin har aka ce mishi kai in ka musulunta manzo Allah zai ma koyi ka je madina ka musulunta in ka musulunta shikenan ya ce madina manzo Allah na musulunta yake to shikenan aka ce shi ya kashe Hamza yace shi ne yace to zo hadin yanda ka kashe shi saboda abun abun mamaki ne irin mayaki irin shi ka wadi ya kai kashe shi yace manzo Allah ga yanda ne suka ce manzo Allah zai juya huskar shi shi ke ya ce tun daga nan ban taɓa ido fito da manzo Allah hayyar su ya ce in na zo ma majalisun manzo Allah Allah ban na so ma in zamna a gaban shi saboda abin da nake tuna masa to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina to sun kama hanya suna tsakiyar hanya ko ya kace musu ya ku aikin banza na kai kun ce kun zo ya kun ci nasara eh to amma manzan Allah da ran shi abubakar da ran shi umar da ran shi to mi amfani ya ce suka ce ku koma ku yi koma a yi da sadawa kawai kuma sai kawo hanya suka ce dawowa yake suna hanyar da aka ce wa manzan Allah ai gashi na suna dawowa kaga tsari ya ji abinci wata sabuwar ne sabuwar shawara damun gashi nan sun ba mu kashi kuma ga muna da masu ciwo jiyawa sun biya za a yi hannu zai ce a bar garin majina ko kuma a yi wani abu daban amma manzo Allah ya ce a huta a huta a karfe su kuma ya kara ya ce duk wanda bai yi ba yakin uhu da kai fita tare da wannan ɗari ukun da suka tsoro ya ce kan wanda biyu jabir bin abdullahi ya ce in ban da ni ni ban yakin uhu da bai ce amma ni kaɗai manzo Allah ya ce in bi su ya ce ni ma saboda saboda babana an kashe shi a yakin uhu abdullahi kenan a yakin uku da aka ce suka ce shi ne manzo Allah ke cewa jirar da Allah ya mashi magana da aka ce shi yace kwada abin da kake so zan baka cewa Allah ya so nake a miliyon duniya in sake yake a kashe ni a miliyon duniya in sake yake a kashe ni sai Allah ke cewa na rubuta cewa duk wanda ya shigo aljanna ba zai kara hutawa amma in ba da haka ba da Allah ya maido shi da sarki ya ke ya kashe shi to ya bada na abin da ce ni kadai na huta kuma da na huta ya ce sai daga cikin tafa yake cewa muna tafiya an ji mun ciwo ya ce an ji mun ciwo ban da iya tafiya da kyan yake tafiya ya ce ɗan uwana zai goye ni a baya sai mun ciki domin in samu kashi ma in goye shi ya ce haka muke tafiya har muka zo wurin da ake ce ne hamara da asali har muka zo nan filoluwa ne suka ce a kawo wanda suke da abin hawan kaɗan ne a cikinsu kai su ne Allah ke yaban su Allah zina su jawo lillahi wa rasuli min ba da ma asa wa humul karam lillazina ahsanu minhum mattaqaw ajrun azim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أنت musu ga suna sun mutu kowa iya tunanin cewa za a tsere amma manzo Allah ya ce a fita haka fita kuma ga abin da Allah duka ne fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasu suka zo hamra al-asad suna zama a hamra al-asad sai su ma kafin aka ce musu to manzo Allah ma ya hutu iya neman ku ai kamar ne ne ka ba mutum kashi ka san ka karin shi sai ka yi an ci iya neman ka ka san biya ma shirin wani shirin da baka sani ba yau su ma ya suka ce kai shi kenan ma ko a koma wannan ya dace a koma a ji a farin cikin an ci nasara ya sun bada tunan kaga an ci nasara akan su ko amma ai darasi ne Allah ya ba su darasi na farko cewa nasara kullum ba wai dan ina da imani ba zan ci nasara sai na kama sababin nasara ba ta ruwa ban kama sababi ba kuma Allah ba ni Allah ba ni nasara ga manzon Allah a shi shi a ciki amma me aka musu shi ma hida ka ji musu ciwo kuma an da gwada musu hawa ma asabatkum musibatun kada asabtum kuntum anna haza Allah ne ce musu kuma ni da musu masu malaman tafsiri suka ce musu kudin da kuka amsa a yakin badar na mutum hamsin kin na mutum saba'in kin nan dalilin su ne Allah muku kuma kashe muku nawa kuma kashe muku mutum saba'in ai sun yi da shi wajen amsa kudin ku kuma Allah fara gwada musu manzan Allah in ya ce aiki aiki wanda yi ra'ayin manzan Allah bai ba abin da manzan Allah ya ce to ga abin da zai fi musu ba sai dalilin shi aka kashe musu mutum nawa mutum saba'in aka ce musu kuma an ci nasara a kansu to kuma yanzu hanyoyin babu wanda ya karfin wani kuma wannan shi ne hamra al'asar duka a shekara ta a shekara ta uku sai ya ce walhamar kurri mace finan fasma'an ya ce kuma a shekara ta uku jiya aka haramta ta kenan tahrim wannan babu shakka a kan shi yakinan kenan babu shakka a kan cewa a shekara ta uku aka haramta ta saboda an kusan haramta ta wajen su uku sun tambaya a kan giya ba ana sha ba amma an gwada akwai kuskure amma kuma akwai wani manfa'a da mutane suke samu a ciki kuma na biyu wani ya sha ya zo sallah ya mu sallah raka'a ta nawa raka'a ko hudu ne ya musu kuma ya tashi ce in kara muku sai aka ce musu to kan wanda ya kara zauwa sallah in ya sha giya kai zaman ka to mutane dai suna shan kayan su ana morewa ta haƙuma da ke cewa kai da ma Allah ya sauko mun wani hukunci akan akan wannan giya ta da zai to kawai sai Allah ya yi sauka guda إنما الخمر والميسر والأنساب والأسلام ليسن من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة على أنتم kina wannan shine abin da yake cikin jiya kuma a hankalce ma maslaha shan ta in ka ɗauka wanda zai dinga shan ta kawai rayuwar shi da yake shi kansu ya san bari Allah ya san abin da yake kuma babu wani zaka samu zai dinga samu amma kudin duka a wannan wurin za su kai shi kanshi ba zai kula da kanshi ba wani ana ba labari yanzu ya tashi dama aikin gare shi ba kuma yana da abokai masu sha kuma manya ne in ya je wajen wannan ya ba shi kaza wannan ya ba shi kaza wannan ya ba shi kaza wannan ya ba shi kaza in ya zo shi ma ya rarraba kuma je a sha an kare kuma a zamana an yi ba da labari shi ma'aikacin gwamnati ne amma in ya zo daga an ɗauko kuɗin kawai gidan ma zai kawo kuɗin kawai ya je da abokai a shan ne a dawo a zama an masu tashi take kukan to yanzu ya zai yana da wa babba ta wajen da shi ke shi ke ku bar shi da kawai da kawai ta su da ya zo ya zo da kattai kawai ya zo ma'aikatar ta shi in zai zo aiki zai sha ma sun hankalin shi ke ya aikin shi tashi an tashi kuma a sha kawai da ya zo ana cikin service kawai ya sa kattai ya ce ku kamo wancan aka zo da igiya kamar wani abu za a kama aka zo da igiya aka ɗaɗɗar mishi dam wani yana bakka da hankali iya ta da hankali na yanzu in sarrafin ga baki ɗaya kuwa hutu ke kallon biya ta iya bakka da hankali na da hankali na ce kuɗarin da shi aka kuɗarin da motsi ma zai to a gari an san shi aka ɗauko shi a kashi tasha yanzu ɗan gari ga baki ɗaya kallon ikon Allah yake yace bai da hankali zan kai shi kawai an yi magani in ya warke an yi doshi aka tashi aka tashi mota aka kai kauye aka ji aka dawo kawai shi ke mai hasa shi ya hasa saboda tozarta shi ne da ce ya zaka ta dinga kana samun kuɗi ɗiyan kama baka ci da su amma da ka ɗauko rana guda ka zai kashe su kenan shi ne hikima ta makasin na shari'a duk abubuwan da zai kawo ma ta hankali zai kawo ma baka dukiya cikin duka wannan abubuwan wai ko da shari'a bata ce ba wannan abun haram ne dalilin wannan abun zai zama tun zai zama to haram kenan a shekara ta uku aka haramta yace fasma an haza wa fiha wulida sibt hasan kuma a wannan shekara ta uku aka aiki hasan kusan kullum in aka ce hasan da hussein mutane su tunanin kamar saboda ne su kuma duka kowanne a shekara daban-daban haka haka su don yi kamar yi kusa da kusa haka su hassan aka hawa da aihuwa sai wakana fi rabi'a algazu ila bani nadir fi rabi'i min awwal yace kuma a shekara ta hudu manzo Allah ya yakin bani nadir ya yakin bani nadir a wata na rabi'ul awwal shi kuma sababin yakin suka ce wanda daga cikin safon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wasu mutane guda biyu bai san ba manzo Allah ya alƙawari da su sai kashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ma tunda shine shugaba sai ya ce ma yahudawa banu nadir ni zan biya jiya kuma da kusan haka ne ni zan biya jiya sai ya huta da shi da abubakar da umar da sauran sahabbai yanzu da ya je hetar da waɗannan yahuda a baruna da abokan shi kamar ku da fara mun yi alkawari da ku cikin wahala za ku ta kasance tare da ni cikin daɗi za ku kasance tare da ni yanzu da ya je wajen su sai ta yi ku taimaka min biya jiya waɗannan mutanen wanda wani sahabi na kashe sai suka ce to shi kenan bari mu zan mu shawara mu ga yadda za kawai da sai kebance ya ta suka yi mu wannan mutum ya dame mu kawai kaga abin kuɗi ne suka ce ya dame mu sai wani ya ce akwai dutse inda suka zaune da maza Allah suka ce zaune a nan har mu shawara yanzu da suka zaune da shi sai wani ya ce akwai dutse a nan sama waye zai je ya turo mishi in ya haɗo mishi ya mutu kawai shi ke na hukuri ta aka samu wanda zai suna shawarar kawai mala'ika su bari ya zai ce mishi su tashi da bayan aka ce mishi ya tashi an za Allah ya tashi kuma ya san yaudara ce sun warware a kawai to shi ne su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye su da ma ta yi tunda wanda ne muka ce manzo Allah ya warware alƙawari amma ta yi dawo aka kewaye su kwana shidda shine Allah ya ce a cikin suratul hashar wa qazafa fi qulubihim ruh yukhrijuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin manzo Allah ya kewaye su ya ba su kowa iya iya dukan abinda rabu zai duka da kuke bargara Allah ya sanya musu tsoro suka wuce suka bargara manzo Allah ya rabu da su a ci gaba kuma bayani sauraron yanar na wannan bayan وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاه أم سلمة ya ce wa ba a bayan haka sai zainab binta kuzaima wadda manzo Allah harma a shekara ta uku manzo Allah ta rasu kinan al-muqaddama kinan wanda ya ambace ta can baya wanda ya bayanin cewa manzo Allah ya almi kamsa kuma sai almi zainab binta kuzaima kinan ita ta fara rasuwa shi ne ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arma Hafsa ita Zainab ta jima da sama da wata biyu ko ta uku ne ta rasu kuma a bayan ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi Ummu Salama kenan Ummu Salama ita ma ta yi hijira da ita da Abu Salama duka sun hijira zuwa Habasha kuma suka dawo Madina to sai mijinta ya rasu shi Abu Salama har shi ne hadisin da ya zo manzo Allah ke cewa duk wanda musiba ta same shi ce la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها sai Allah ya sace mishi abin da yake alheri tace da naji wannan addu'a tace ike mamaki na iya araman wani wanda yake Abu Salma ta ce hidi na yarda cewa manzan Allah ya haƙi ni ma wannan addu'ar na haƙi kuma tabbas Allah na so ya ma mutu manzan Allah ya turo Hafiz bin Abi Balta ya nemi manzan Allah zai arabi in musulma ta zo ya take cewa manzan Allah to ni ha mace ce mai kishi ina da kaza ina da iya kuma haka ne ku rayuwa ce haka ne in ta zo ana iya samun wani ya rike iyan wani kuma ana iya samun wani wanda zai sa sharaɗi to zan harbe ki amma yanki sai dai wani ya rike su ko ba haka to ni ne suke mai biya kuma bayan ka ta ce wa manzan Allah ina da kishi kinan dai tun da farko da san yanda zai sai manzan Allah ke cewa diyanta manzan Allah zai riki wannan shine abin da shine karamcin ku ai kusa a ce da kunya ka ce raka aran mace ka ce a a sharaɗi ne dole diyanta sai dai su zamna a wajen wani balle ke nan da su da uba na karamci ne ya zamna tare da su yake kuma kishin da yake zan roki Allah Allah ya tafi an mata da yawan kishin ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rame ta ai gashi tabbas kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hiwa ya hiwa mutum nata Abu Salama to ita ma wannan zai wannan Ummu Salama tana da fadala mai yawa wanda a Hijabiyya da aka zo manzan Allah sabai kowa ran shi ya ɓaci akan abin da yi akan abin da kin da yi waka a kan shi yanzu da yace kowa ya aiki ya yanka abin da ya zo a koma kowa din yi wuri ya yi shiru kowa yana cikin hushi sai shigo gida yake ce ma inda suke gani yake ce ma ummu salma kan wani abu ya sauko ma duka waɗanda suke wurin tunda manzo Allah ce a yi kuma kowa shi in ce ake mishi kai kirawo mai aski ya ma aski kuma ka fita ka yanka shi ke ya ce yanka kuma kirawo a ma aski suka gani manzo Allah ya wuce kowa ya yanka kuma kirawo mai aski an fara mishi in su kuma kowa kowa sai kama ya fara ya ce wa binti jahashin kuma a wannan shekarar shi muna cikin hadasin shekara ta hudu da zainab binti jahash manzo Allah armita shekara ta hudu sun ma badar al-mawqit sa'annan badar al-mawqit yace wa ba'daha kuma bayan ta gazwatul ahzab bayan shi aka yi yaki na ahzab yace fasma ka saurara wa'adun kuma ka lissafa kenan na harko na cikin baitin binti jahash bakarin yamawit da hazab kenan wannan su ne a cikin na harko zainab binti jahash kenan ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci maulan maulan shi zaid bin harisa Allah yake ce zaid bin muhammad ya je a rubuta to dai je ita shi dai bauta ta ta shahe shi ko bawa ne manzo Allah an tafi yanzu dai mauda da ya shi kake cewa ni ya cike kai kuma bawa ne ba ta san arama ba ta san arama saboda kenan ba ba su an kare ne ba ko shi ne malaman fiyewa suke kawowa wajen alami akwai kafara wannan duka malik shafi abu hanifa duka sun yi magana akan wannan kowa ba da ra'ayin shi cewa wani da wani sun dace su arni matsayin su da kowa dai ya fada to nan ka ga manzo Allah ya san matsayin su ba dai ba amma ke so ita Zainab kin ta arni zai to kuma haka Allah ke cewa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran yakun lahum khiyaratu min amrihim ta yarda aka yi arama amma ba ta su kullum ta dinga kawo karan shi kullum ya dinga kawo karan ta wajen manzo Allah manzo Allah ta mun kaza ta yi kaza ta yi kaza kullum manzo Allah na cewa amsika alayka zawja wa taqilla amsika alayka zawja sai Allah ke ce mishi wa taqilla wa tufi fi nafsika wallahu shi manzo Allah ya san in suka rabu shi zai amma manzo Allah bai bin su saboda kamar ya zama tuɗa ne a gare shi ka aron mata ɗanka to Allah na so ya kore wannan abu a kansu ga baki ɗaya sai aka fara da aka fara da manzo Allah da ɗanka ne amma yanzu wa zai aron mace kuma ya sake ta kuma manzo Allah alimita kenan dan ya fita da kan kowa yanzu wannan ka'idar babu ta a cikin musulunci suka ce manzo Allah in ya iya iya kuri wata aya da ya kuri wannan aya duba Allah ce wa takshan nasa Allahu haqqu an taksha manzo Allah bi su kudi in zai ya zo zai ce mishi haku je ka ne tsara hakuri ai ta hakuri ya tafiya shi gobe ma ya dawo manzan Allah ta mun kaza ya hakuri ne ai shi ne so sai da bata so giyan da ta burbuta shi ta san aka yi ta yi kai da ƙarshe dini mu shawara manzan Allah ya ce ya sake da kuma shi kenan sai Allah ce falan ma tara zai domin hawa tara ita ce take gora ma sauran matan manzo Allah babu wanda aka karma armanta a sama ba sadaki ba kuma in ba in ba ita ba inda Allah ya ce falan ma tara zai domin hawa tara shi kenan Allah shi ne sai manzo Allah ya yi ta kina yi mutum a nan yi sun gobe mun ci gaba da بدل الموجود مجيء مثل مثلا أحزاب ثم بدل الموت سنن ياتي بدل وأنت أتينا الكوري kama muna da yakin badar na farko ko wanda ba gauza aka zo yana biyu wanda ake ce badar badarin kubra sai kuma wannan badar na karshe ko kuma a ce badarin akira ko kuma badarin mawdu shi kuma ne ne alƙawarin ne aka yi yanzu dai ai ai ai ai ba wanda ke nasara to yanzu ya za a yi aka yi alƙawari a gama a wuri kaza za a sace gwabzawa a gani suka ce manzo Allah sai ta yi wurin ya je kwana takwas iya jira su ba su zo ba shi kuma abu sufiyan ya hutu ya kamo hanya ana tsakiya hanya ya ja musu kurai shawara abinda nake gane muku kun ga wannan shekara ba a yi abinci mai kyau ba ba a yi ba kaza ba a yi ba kaza ina ganin muku cewa wannan shekara hori za a yi in hori za a yi gara ka a yi wannan yakin yake ku koma kenan manzo Allah ya hutu jiran su su ma sun hutu su wurin ba suka saki shawara ya so koma wasu makka bayan tafi aka yi yakin azab shi kuma labarin ne mai sauri kuma sai dai da bashi Yin azabu ta ce hanyar. haramun da ake shi
na an sa liman ya shiga yana karanta sun ta shi mu ya zo karanta ta ba ta da lamu
shi ruwa duk da yake abin da rikita shi ne sallah ya shiga musu sallah ina tsammanin ko a zawarci da ya kare ya tashi ya kare sha ko in kara muku ko in kara muku a cikin sallah ya kawo ima manzo Allah yake ce to ya ka sauka da cewa duk wanda ya kara shan giya kan ma ya zo sallah sai ku san sallah bayan shan giya